أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah yau juma'a 22 da watan zilkida shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da ɗaya da watan bakwai shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na al'imamu saruji muqamatul hariri Allah mushi rahama wannan shine darasinmu na hudu zan mu tashi a inda an gama han mukaddima da muka yi ma'ana al-imam yake ce mu tashi inda al-imam al-hariri yake cewa wa ma qasadtu ne ko yace wa ma qasadtu bil ihmad fihi bayan yana cewa Allah mushi rahama wa asanattu ruwayataha na danganta ruwayata ila al-haris ibn hammam al-basri zuwa ga haris ibn al-hammam na garin basra ya ce wa ma kasattu bil ihmad fihi ban yi nihi ba da cirata a cikin wannan mukama illa tanshid qari'i sai dan nishadantar da mai karantawa wa taksiru sawad dalibihi da yawaita jama'ar masu neman wannan littafi kuma Allah ya kaddata mu littafin shi haka sawad shine jama'a kamar yadda hadisi yana cewa alaikum bis sawadil a'azam abin da yake nihi nan yana cirata daga wani labari kamar nan da yake cewa hariri ya lazumta ma kanshi cewa duk mukama ta shida ta kasance adabu ne dukkan wanda ta kasance ta goma na farko ne ta zama ta zuhudu ce dukkan ta sha biyar da abin da ya sama da ita ta zama na huzaliya ce ta wargi ce to ya ɗauki wannan tsari ya ce ba don komi ba sai don saboda ya sanya nishaɗi ga mai karatun kuma haka ne kuma don saboda yawaita masu neman shi ya ce walam udi'uhu ban ajiye ba a cikin mukaman nan min al-ash'ar al-ajnabiyya daga wasu wannan waƙe wanda suke na waje wanda ba nawa ba illa bai ta ni sai baiti bi fazaini kadaitattu assastu alaihi ma binatil muqamatul hulaniya wanda da suna asasa ginin muqama ta alhulaniya muqama ta biyu wa akharain da guda biyu baiti guda biyu tau amain wanda suke tagwayun juna da mamtuhuma wanda na hada su khawatimul muqamatul karjiya wanda suke sune cikon a cikin muqama ta karjiya bayan wannan baiti guda hudu yace wa ma'ada zalika abin da yake ba wannan ba fa khadiri abu uzrahu zuciyata ita ta kirkire shi dukkan abin da ka gani a cikin mukama na abiyat Allah jikan hariri shi yayi abin shi illa iyaka wannan baituka guda hudu yace wa muqtadu bi hulwihi wa murrihi kuma zuciyata ita ta karyo mai dadin shi da mara da mai daccin shi shi'irkin da ya zama mai dadi da mai dacci duka ne na yi shi yace amma haza wannan ma a itirafi duk da cewa ni na tabbatar bi annal badi rahimahullah cewa badi'u zaman Allah mushi rahama sabbaqu gayatin ma'abucin rigai-rigai ne a wajen gaya ma'abucin rigai-rigai ne na gaya kuma wannan wasahibu ayat ma'abucin karama ne ma'abucin karama ne ayat idan aya ta zo an nasaba ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza in an nasaba ta zuwa ga wani malami ta tsaya matsayin karama daga nan zan mu gane kuskuren da za a ce a yi salati ga annabi Allah ƙara ma annabi karama in aka nasaba karama zuwa ga annabi sallallahu alaihi cin mutuncin shine zubda mashi daraja ne annabi ya wuce karama ai dan can mu'jiza kuma babu zancen a ƙara tunda ya riga ya rasu amma in aka danganta babu kuskure ne ma'ana dai a danganta ma annabi alaihi salatu wasalam a ce karama duk abinda hawariq al'ada in an nasaba su zuwa ga manzo annabi ko wani annabin mu ko wani annabin daban a kira shi mu'jiza in an nasaba shi zuwa ga wani waliyi daga cikin waliyan Allah a kira shi da karama kawai kharik min khawarik al'ada yace to wannan al-imam badi'u zaman ya kasance sahibu ayat ne ma'abucin karama ne wa annal mutasaddi da hukuma lalle abin da ya faɗa haka ne wannan da muke gani mukama 51 ta badi'u zaman ba wai dan ita bace gaba ɗaya mukama 500 ce ba wani abu inda za a yi ta mujallad da irin wannan wahalar da irin wannan wahalar mujallad wajen goma sha wani abu zata zo amma kuma sai tabbace sai wannan dan kadankin yace wa annal mutasaddi ba'adahu shine wani malami muna karanta ta da in malamin hudu wannan bayanin sai ce gwada ma da tabbaci kin da an karkiro mu aiki yace wa annal mutasaddi ba'adahu amma wanda yace zai sanya kanshi bayan badi'uz zaman li insha'i maqama dan ya faro wata muqama ya ce walau utiya balaga ta kudama ko da an bashi balaga ta kudama wani babban malami ne masanin balaga lace la ya ga tarifu illa min fadalatihi ba abin da zai kwamfato sai daga dan sauran da badi'u zaman ya bari wala ya sari zalikal masara ba zai tahiya ma wannan matahiya ba illa bi dilalati sai da nuni na badi'uz zaman kuma haka ne Allah mishi rahama badi'uz zaman shi ya fara dada kuma shi al-Imam al-Hariri kuma ya gani ya bi hanyar shi dole ko zai ya cancanci ya mishi yabo kuma wannan abun yabo ne ga al-Imam al-Hariri dan yayi itirafi da fifiko na badi'uz zaman ce wallahi darrul qa'il kawai Allah zikan wanda ya faɗi cewa ya ce falau ƙabala mabkaha ba kai ta sababatan bai su uda shafaitun nafsa ƙarlar tanaddumi walakin ba ka ƙalbi fa hayya jali albuka bukaha fa qultul fadl lil mutaqaddimi ya ce falau ƙabala mabkaha ba kai ta sababatan da a ce kahin ta yi kuka ni na yi kuka don saboda bege bai su uda da su uda sunan mace ne ya ce shafaitun nafsa da na warkar da raina ƙabla tanaddum kahin nadama walakin bakat ƙabli sai dai ita ta yi kuka gabani na ita su uda fahayyaji da buka sai bukaha kukanta bukaha kukanta fahayyaji da buka sai zaburar munu da kuka faƙurta sai nace alfadlul lil mutaqaddimi farala ta tabbata ga wanda ya gabata kenan nan yana nihin cewa farala dai ta tabbata ga badi'uz zaman duk da tunda shi ya riga ya fara yin mukama shi kuma gani yayi a wajen shi yace wa arju Allah akuna fi hazal hazar ina kauna ya kasance kada in zama a cikin wannan wargin a cikin wannan yawan surutun alhazar shine yawan surutu allazi awradtuhu wanda na gangaro shi wa yace wal mawridul lazi tawardatuhu da kuma magangarar da na hado ta kada in kasance kalbahisi an hatfi kamar wanda zai tono da abin hallaka shi ne bi zulfihi da kofatan shi kamar zakara ya tono wukan yankan shi yace kada in zama wal jadi amarina anfihi kada in zama ne mai keta mai tsaga zozan hancin shi ne bi kafihi da tahin shi yana kokarin susa maimakin ya so su iya so sanan kin hancin shi yana ciwo ya ciro ma gaba ɗaya hancin kada in zama haka nan wajen neman lada ma'ana in samu zunubi ya ce fa alhaqu bil aksarina amala a gama in gamu da wanda suke mafi mummunan aiki allazina dalla sa'ayun fil hayatid dunya wanda aikin su ya bace a cikin rayuwar duniya yace hum yasabuna kuma su suna zaton annahum sununa suna suna kyautata aiki babu bata wanda ya kai kamar wannan kana tunanin cewa bisa kan daidai nake amma kuma akasin haka ne yana neman Allah ya kiyaye shi ga haka yace ala anni akan cewa ni wa in agama da liyal fadul mutagabi ko da alfadin mai nura mai zirhin hankali agama da li liya ya rumtse idan shi a gare ni almutagabi mai nuna wautar da gangan ko da a ce ya ga kuskure na ya rumtse ido ya kyale wa nadaha anni almuhibbal muhabi almuhibbal muhabi masoyi mai ba da kyautar soyayya wa na daha anni kuma ya ba da kariya a gare ni ya ce la'akadu akhlusu ban kusanta ba zan tsira ta zan tsira zan huta lahiya min gumri jahirin daga hauka ta jahili auzi gimrin koma abucin hasada algumar hauka algumar mun ganshi a cikin abin nan musallas na al-imam qudur yace yada minni li hazal wada ya aza a gare ni a cikin wannan ma'ajiya wa yunaddudu ya kururuta bi annahu min manahi shar'i cewa abinda na yi nan abinda shari'a ne ta hana yace wa man naqadal ashiya duk wanda ya abun nan ya tsabtace abubuwa bi ainil ma'quli da hankali da ido na hankali wa an aman nazara ya kyautata duba fi ma'anil usul cikin ma'ana mabanil usul cikin gini na usul na addini yace na zama hazihil muqama shi ya fara wannan shi ya tsara wannan muqama shine badi'uz zaman yana nufin in ilimin nema badi'uz zaman ya yi mu kuma shi ya fara yin mukama mu muka biyo bayan shi ce fi sirkil ifadat ya sa ta cikin wannan sirk matsara ta abun nan ta bada fa'ida a sirk kamar zare da mata za suke sa wannan tsakiya zaren wannan da ake zera tsakiya shi ake cima silk silkul ifadat yace wasalaka ha kuma ya shiga da ita masalakal mawdu'at abun shigarwa ta mawdu'ai anil ajamawat game da ajami gwarawa wanda ba su magana wal jamadat da kuma abubuwa sandalaru yace walam yusma aba ajiba biman na ba sam'uhu ga wanda jin shi yayi nisa an tilkal hikayat game da wannan hikaya da zan mu kawo aw asamma ruwatuha ko kuma ya sabantar da masu ruwaitota yace sun yi aikin sabo fi waqtin min al a cikin wani lokaci daga cikin lokuta yana nihin tun da badi'u zaman ya yi ta biyo ta hannun malamai da dama ba wanda ya ce badi'u zaman ya yi aikin sabo don manahoshe daban shi ne karantar da luga da wannan yare summa iza kanat al a'malu bin niyyati sannan idan ayyuka sun kasance da niyya ake duba su wa bihan iqudul uqudud diyanat da ita ake kulla kudurce kudurce na addini yace fa ayyu harajin alaman ansha amulahan menene ina wani kunci ko wani lahi ga wanda ya farar da abubuwa na daɗi ya ce littambihi don haɗakarwa la littami almula shi ne zance mai daɗi shi yasa ya sa masu littafin shi mulhatul irab littambihi don saboda haɗakarwa la littamihu ba don ƙarya ba wani habiha yan nuhata da ita manhar tahzib manuha ta tsabtacewa lal akazib ba ƙaryace ƙaryace ba yace wa hal huwa fi zalika illa bi manzilati manin tadaba yace shin wannan bai kas ya kasance illa matsayin wanda ya karba li ta'alimin zuwa ga karantar da mutane in tadaba ma'ana wanda aka yi kira ya amsa annabi hadisin bukhari yana ce in tadaba Allah liman kharaja mujahidin fi sabilihi an yurji har zuwa karshen hadisi yace au hada ila siratin mustaqim ko ya shiryar da zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya yace duka wannan shine manuhanmu kuma shine abin da muke so wa ya ce ala annani radin bi an ahamilul hawa wa akhlusa minhu la alayya wa liya akan cewa ni mai yarda ne in dauki daukan zuciya da wani yace mun san zuciya ne na dauka wa akhlusa minhu in kadaita daga wannan aikin la alayya wa liya babu lada babu zunubi a kaina yace wa billahi a'tadidu ga Allah nake karfafa fi ma a'tamidu ga abinda na dogara wa a'tasimu kuma ga Allah nake neman tsarewa mimma yasimu ga abinda zai sa aibu wa astarshid kuma ina neman shirya gare ni ma yurshid zuwa ga abin da ke shirye suwa yace famal mafza'u illa ilai babu wata mazabura sai zuwa ga Allah kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza faza'u amrun hazaba ila salah annabi idan lamari ya wannan kin sai zabura zuwa ga sallah yace wala isti'anatu illa bihi babu taimako sai ga Allah wala tawfiqu illa minhu babu wani gamdakatar sai ga Allah walal mau'ilu illa huwa babu wata makoma sai Allah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unud ga Allah na dogara kuma makoma me da lamari na gare shi yake tabbata wa bihi nasta'in da shi muke neman taimako wa huwa ni'mal mu'in shi kuma madalla da mai taimakawa shine Allah wannan ita ce karshen muqaddima ta Imam al-Hariri Allah mushi rahama sai sati na gaba insha Allah ta'ala zan mu shiga cikin mukama ta farko ita ce as-sana'aniyya